بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة نعم حدثني يحيى عن مالك نعم عن ابن شهاب مم.
أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى مم.
قال ابن شهاب مم.
وهي السنة مم.
قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا نعم ببلدنا نعم ببلدنا إيه؟
نعم ببلدنا يولا نعم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
من أدرك من الصلاة ركعة نعم فقد أدرك الصلاة نعم قال مالك في الذي يصيبه زهام يوم الجمعة نعم نعم ف- نعم فيركع ولا يقدر على أن يسجد مم.
حتى يقوم الإمام مم.
أو يفرغ الإمام من صلاته مم.
أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قدر ركع إن كان قد ركع مم.
فليسجد إذا قام الناس مم.
وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته مم.
فإنه أحب
مم.
إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أم نعم باب ما جاء في man adraka raka'atan yawmal jumu'ati wato wannan babi yana magana dangane da abun da ya zo shi daga wajen sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na fatawa game da hukuncin mutumin da ya riske raka'a ɗaya tal tare da limami a ranar juma'a idan mutum ya tafi juma'a shi ya tarar da limami ya ɗago daga raka'a ta farko zai tafi raka'a ta biyu to wannan raka'a ɗaya da ya riska tare da liman ya ya kamata ya yi shin raka'a uku zai ƙaro bayan limami ya sallame ko kuma raka'a biyu zai ƙaro wato abin raka'a ɗaya zai ƙaro kai abin da malam yi bayani ke- zai yi bayani a kai kenan wala ubaidullahi Ubaidullahi bin Yahya al-Laifi yace Haddathani Yahya an Malikin wato mahaifinmu Yahya bin Yahya al-Laifi ya zantar da ni ya jiyo daga wajen babban malamin su al-Imam Abu Abdullahi Imamu Darul Hijra Hujjatul Umma wa Faqihul Umma al-Imam Malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an ibn shahabin shi kuma ya jo daga wajen malaminsu muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn shahabin zuhri annahu kana yaqul haƙiƙa muhammad ibn muslim ya kasance yana cewa man adraka minas min salatil jumu'ati raka'atan dukkan wanda ya riski raka'a guda ɗaya tal daga cikin wato sallar juma'a ya riski raka'a ɗaya to falyu salli ilaiha ukhra to sai ya sallaci wata raka'a ta daban ya haɗa ta zuwa ga raka'ar da ya samu tare da limami wato zai ƙaro raka'a ɗaya ce ya zamanto ta zama raka'a biyu kenan in dai ya samu raka'a ɗaya tare da limami to zai sake raka'a ɗaya ce in ya sake raka'a ɗaya shi kenan yanzu ya sauke wa kanshi Ƙala ibn Shahabin Muhammad ibn Muslim ibn Shahabin Zuhuri ya ce, Wahiyar sunna, yin hakan ɗin mutum ya sallaci raka'a ɗaya bayan ya samu raka'a ɗaya tare da liman ya tashi ya ciko ɗaya da kanshi, wannan ita ce sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu, sannan kuma shi ne abin da ya gudana daga aikin sahabbai. Ƙala malikun al'imamu Malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce, Wa ala zalika adraktu ahlal ilmi bi baladina, wato akan wannan aikin, wato akan wannan fatawa ta Ibn Shahabin Zuhuri ce, akan shi nema na riski ma'abuta ilimi a garinmu Madina. ya ce dalilin kuma wannan fatawa ta muhammadu bin muslim da waɗanda suke tare da shi a irin wannan fahimta haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man adaraka minas salati raka'atan faqad adaraka salata dukkan wanda ya riski raka'a guda ɗaya tal daga cikin sallah to haƙiƙa ya riski wannan sallar tare da limami yanzu abin da yake kan shi shine bayan limami ya gama to zai tashi ya ciko abin da ya mai saura ne an gane ko wato wannan za mu ga cewa faɗar annabi da ya ce mana adaraka ma'al minas salati raka'atan faqad adraka salata wato ya shafi kowace sallah hatta juma'a to amma malamai suna da kwai sabani akan abin da ya shafi sallar juma'a al-imam mujahid ibn jabar da ata ibn rabah wato da waɗansu daga cikin malaman tabi'ai suna ganin cewa dukkan mutumin da ya zo shi juma'a har limami ya gama khutuba wato da ya zo shi juma'an nan limami ya gama khutuba an shiga sallah ya zo shiga sallah tare da liman to in limami ya sallame sai ya tashi ya karo raka a biyu eh malam musbau na'am dan me yayi wasa akan khutuba ta kuce mishi suka ce dole ne sai ya tashi ya karo raka a biyu saboda an yi ijima'i ne akan cewa dole inda a ce limami ya shigo da ya shigo ya ce to akwai mutanen da bisa shigowa masallaci da wuri sai an gama huduba suke zauwa mu yi sallar kafin hudubar in aka yi wannan sallar ba ta yi ba dole ne sai an yi huduba kafin juma'a to tun da dai an yi ijima'i dole sai an yi huduba kafin juma'a kuma hudubar ita ma biyu kenan wannan hudubar biyu a matsayin raka'a biyu take irin kama a zaurace za a yi an yi huduba raka'a biyu yanzu ya tashi ya karo raka'a biyu ba ka na aka yi hudu ba ba na na aka yi hudu ba suka ce in ka zo ka dole sai ka tashi ka karo raka biyu daga bangaren ɗaya kuma al'imamu annu'man ibn thabit al'imamu abu hanifa shi da ɗalibansa guda biyu muhammad ibn al-hasan ash-shaybani da abu yusuf al-balakhi wato manya-manyan ɗalibansa su kuma waɗannan guda ukun suna ganin cewa idan mutum ya zo shi ya tarar da limami a ranar juma'a yana zaman tahiya ya yi harama ya shiga da niyyar sallar juma'a to in limami ya sallame zai tashi ya yi raka abici ya sallame saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ma adaraktun fa sallu wa ma fatakun fa atimmu tunda ya ce abinda kuka riska tare da limami ku sallace shi abinda kuma ya kubuce muku tare da limami ba ku samu kuka yi shi ba to ku tashi ku ciko shi to abinda limami ya yi shine raka a biyu ya za a yi kai a ce ka yi raka a hudu ya ce aka aka ba maka adalci ba eh ya ta mala abu da jabbar ya ce aka aka ba mu adalci ba ya ce to ba mu shi adalci wa shi ba aka haka to wannan sabani ne na malamai wanda al'imam abul walid al-baqi cikin littafin az-zurqani wato ya kawo su ala malikun fil ladhi yusibuhu zihamun yawm al-jum'ati al-imam malik ya faɗa wato cikin mutumin da tacurundo na mutane ya same shi ranar juma'a ranar juma'a da aka zo a cikin sahun da kuke maimakon a ce mutum talatin ne kaɗai ya zamanto mutum talatin da shida ne wanda ya zamanto wani ya shiga wani ya wannan wani gabaki ɗaya ma a haka yake cacurundo ya yi yawa na mutane saboda gurin ya yi kaɗan fayarka'u ya samu ya yi ruku'u tare da limami amma kuma wala ya ƙadiru ala an ya sujida ba ya da ikon da zai tafi ya yi sujada saboda cacurundo na mutane mutane sun yawa gurin ya matse hatta ya ƙumar imamu hasi limami ya tashi zuwa ya meke zuwa raka'a ta biyu sannan kuma shi zai samu damar ya tafiya ya sujada au ya furughal imamu min salatihi ko kuma har sai limami ma ya gama sallah waɗansu ɗan matsa sannan shi zai samu gurin da zai ɗan gyara ya ɗan yi sujadan nan al'imamu malik ya ce innahu in ƙadara ala an ya sujuda haƙiƙa shi wannan mutumin wanda irin haka ta faru da shi idan ya kasance yana da iko akan ya yi sujada in kana ƙadara ka'a idan har ya kasance haƙiƙa ya yi ruku'u tare da limami to fali ya sujud idza qama nasu to sai sirmiya ya tafi ya yi sujada idan mutanen suka tashi idan mutanen suka tashi a raka'a ta farko din shi kuma ya sulmiya ya tafi sujada ya yi sujadar guda biyu ya tashi ya miƙe kuma ya bi limami wa in lam yaqdir ala an yasjuda hatta yafrugha al-imam min salati idan kuma baya da ikon da zai iya tafiya yayi sujada ko da mutanen sun miƙe ba zai iya tafiya yayi sujadar ba saboda gurin a matsayi yake da kyau kuma shi kuma mutum ne wanda baya da ƙari in ya ce ya tafi yayi sujadar hoto kuma tattaushe shi za a yi hatta yafrugha al-imam min salatihi har sai limami ya gama sallashi sannan zai iya samun damar ya yi bayan masu ƙarhi da masu jini a jiki sun gusa daga wurin. Al'imamu Malik ya ce, fa'innahu a habbu ilayya an yabi ta di'a salatahu zuhuran arba'an. Al'imamu Malik ya ce, to haƙiƙa yadda lamarin yake a habbu ilayya ni abin da ya fi soyuwa zuwa gare ni. abin da hankalina ya fi nutsuwa zuwa gare shi na fatawa ce ni ina ganin an yabi ta je a salata hu zuhuran ya faru sallar tashi wannan ya yi a zuhur raka a hudu wani a malikiya wajibi ne dole ne ya yi haka to amma al'imam malik ya ce a habbu ilayya saboda akwai saɓani a kai akwai maganganu na malamai a kai shi yasa ya ga da ya ce wajibun tare da cewa kuma shi malami ne mai ijtihadi kenan sai ya bauɗe daga yin amfani da kalmar wajibin sai ya ce a habu ilayya abin da ya fi soyuwa zuwa gare ni wanda hankali na ya fi kwantawa zuwa gare shi shine ya sake sallar azur kawai
babu ma ja'a fi ma ra'afa yawm al-jumu'a na'am qala malik man rafa'a yawm al-jumu'a wal من رفع يوم من رعف نعم من ر- من رعف nawa يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة na'am قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة na'am ثم يرؤف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم Mm.
قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن أن يستأذن الإمام يوم الجمعة نعم أن يس نعم
na'am نعم أن يستأذن الإمام يوم.
يوم الجمعة Mm.
إذا أراد أن يخرج na'am babu ma ja'a fi man ra'afa yawmal jumu'ati wannan babe yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen magabata cikin hukuncin mutumin da haɓo ya zo mishi ranar juma'a ana cikin sallar juma'a haɓo ya zo mishi to yaya ya kamata ya yi shin zai ci gaba da sallar shi haɓan yana ta zuba ko ku a'a katsewa sallar nan zai yaje shi ya wanke haɓan nan ya dawo ko kuma a'a akwai wani abu wanda shari'a ta musulunci ta tanadar mai da ya yi domin ya zamanto ya kubutar da sallar shi kuma ya je shi ya kare kanshi daga wannan haɓoɗin. Ƙwala malikun al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce, Man ra'afa yawmal jumu'ati wal imamu ya dukkan wanda haɓo ya zo mishi ranar juma'a. alhali limami yana khutuba ana cikin khutuba limami yana yi wa mutane khutuba sai haƙo ya zo wa mutum to yanzu a wannan lokacin ba zama ba zai yana ta- yana ta kallon liman ya yi hara yana ta zub da jini a cikin masallaci ya ɓata wa mutane tafi ko ya ɓata wa mutane tabarma a'a fa kharaja al-imamu malik yace sai ya tashi ya fita daga cikin masallaci ya tafi ya wanke wannan jini falam yarji'i hatta faraghal imamu min salati bai samu ya dawo ba bai samu ya dawo cikin hayyacin shi ba da ya tafi wankewa jini saboda jinin yayi yayi haban ya tsaya ya nemi gidan tauto din ya rasa ko kuma da kit ya samu da kit wannan jini ya tsaya bai samu ya dawo ba har sai da limami ya gama sallar juma'a ana ba ya huta amma bai dawo ba sai ana zaman tahiya al'imamu malik ya ce fa'innahu yusalli arba'an haƙiƙa shi wannan mutumin wanda haka ta faru da shi to zai yi sallar azuhur ce zai yi sallar raka a hudu ce wato shi ne yusalli zuhuran arba'an zai sallaci sallar azuhur ce raka a hudu saboda bai riski komai tare da liman ba shi kuma dukkan mallam yudrik ma al imami raka'atan fa innahu yusalli zuhuran wato dukkan wanda bai riski raka'a ɗaya ba tare da limami a sallar juma'a to zai yi gini ne kawai ya sallal azhur ba zai yi ginin komai ba zai zai sake sallal azhur ce wannan ita ce fatawa ta jumhur wato kuma su waɗancan malamai da suka saba wa jumhur wato qauluhum ba za a ce ba laisatu hujjatan amma dai a hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aula wa ahra an yuttaba'a min aqwalin nas wato hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalamu abin da ya tabbata daga annabi kuma shine abin da jumhur suke kai shine ya dacewa ya zamanto wajibi da abi sama da kabi sabanin malamai an gane ko qala malikun fil ladhi yarka'u raka'atan ma'al imami yawm al jumu'ati al imamu malik ya faɗa dangane da hukuncin mutumin da ya samu raka'a ɗaya tal tare da limami ranar juma'a bayan an yi raka'a ɗaya tare da shi ranar juma'a sun mayar ufu sannan kuma sai haƙo ya zo mishi sai ya fara haƙo ya ga jini ya fara hutowa daga hancin shi fa ya sai ya tashi ya fita daga cikin masallaci ya fita daga cikin masallaci saboda ya je shi ya wanke wannan jini da yake zubo mishi saboda kada ya cutar da waɗansu wanda za a ga cewa in ya ga jini yana zuba daga jikin mutum gabaki ɗaya ya dagula mushi lissafi a wannan ranar da zai iya yawa ba zai iya cin abinci ba saboda wani yana da kwai tsantsani fa ya'ti wa qad salla al-imamu rak'atayn kiltayhima al-imamu malik yace da ya fita ya tafi wajen wankewa jini amma bai samu ruwa da wuri ba ko ko a'a ya samu ruwan da wuri amma kuma jinin ya ki dokewa da wuri lokacin da ya dawo alhali ya samu limami haƙiƙa ya sallaci raka'o'in guda biyu duka ga baki ɗayansu da ya zo shi tunanin shi liman a raka ta farko da ya karanta kafin ƙur'anil majid tunanin shi a raka ta biyu zai karanta ya ƙitara ba ta sa'atu wa shakal kamar kawai bayan ya yi gairil maktubi alaihi maladdallin kawai sai ya karanta kulfu wallahu da ya zo shi ya ga hal an ɗago daga ruku'u al'imamu malik ya ce annahu ya bini bi raka'atin ukhra malam ya takallam wato haƙiƙa yana yin gini ne da wacan raka ɗaya da ya samu tare da limami ta farko ya yi gini ya zo shi da wata raka'a ta daban matuƙar bai yi zance ba lokacin da ya tafi zuwa wankewa wannan haɓar nashi sannan kuma bai karkacewa alƙibla ba sannan kuma bai ƙetare ba a ƙarabul mawadi ilaihi an gane ko wanda wannan dukansu a an zano su a cikin littattafai na furu'a abin da ya shafi shuruɗu na mutumin da zai yi gini akan abin da ya samu na sallah tare da limami kuma haɓo ya zo mishi idan ya tafi wanke ya haɓo ɗin idan ya kula da waɗannan ladubba ɗin in ya ciyaye su to zai iya yin gini akan abin da ya saura na liman an gane ko ya ci gaba da sallar shi to amma in ya zamanto da haƙuri zo mishi ya hutu kai da Allah akwai sahani a nan ya amshi sahani ya je wanke yi kaza ya kaza ba zai ce bai ya ci gaba da sallar shi eh mana ba a zance a sallah in dai mutum ya zance ya bata lamarin ya dagula lissahin yanzu dai kuma ya sake wata sallah in ya huto wa alaihi wato wa alaihi salatu wato a kan shi akwai alhurma ta sallah wanda haramu ne mutumin da yake cikin sallah ya yi zance to haramu ne shi ma ya yi zance duk abin da yake bai dace ba mai sallah ya shi ma bai dace ba ba zai kallaci yamma ba ko ya kallaci gusum ko ya kallaci arewa ba zai daidaita ne ya yi tafiyar a hankali ya san sare yanzu daga nan kawai ina gangarawa in na yamma kaɗan na ga famfo shi kenan zai yi ta dubara ya yi ta dubara in yayi nan ki yayi arewa arewa in ya je shi ya gangara gurin da yake tunanin kawai yana yamma kawai gurin famfo ne zai tafi sai ya je shi amma ya waiwaya nan ya waiwaya can ya waiwaya yamma ya bata ya bata wannan kin shi ya bata sallah sai ya sake wata an gane ko to shine ana abin da al-Imam Malik ya ce wato annahu yabni bi raka'atin ukhra ma'ana annahu yabni alama wajadahu ma al-imam alama adrakahu ma al-imam min ar-raka'ati al-ula thumma ya'ti bi raka'atin ukhra wato yana yin gini kan abin da ya riska tare da limami na waccan raka'a ta farko sannan kuma sai ya zo shi da wata raka'a ta daban malam ya takallam matuƙar bai yi surutu ba da ya je shi wajen wankewa wannan jinin nashi da ya je wanke a haɓar nan bai yi magana ko ɗaya ba shiru ya yi ƙala malikun al'imamu malik ya ce laisa alamar ra'afa au asabahu amrun labudda lahu min al-khuruj an yasta'zina al-imama yawm al-jum'ati idza arada an yakhruj al-imamu malik ya ce laisa wajibun wato laisa a wajibun ba dole ba ne ba dole ba ne alamar ra'afa akan wanda haɓo ya zo mishi lokacin da limami yana huɗuba ba wajibi ba ne a kan shi an yi sta'azinar imama ya nemi izinin limami ya ce ya kama hanci ce zan je da wannan an gane ko ba wajibi ba ne a kan shi ya haka nan idan arada an ya kharuja idan yana nufin zai fita idan yayi nufin zai fita kawai shi kenan bakin shi zai kame a hancin shi zai rike ya tashi ya fita ba sai ya ci abu liman ya haka ya daga hannu ce ba zai mai haka nan ba in haka zai zai iya yiwa ma ya katse liman ce daga fikirar da liman ya dako liman ya dako ya dako yana bayani ya ce Allah ce kaza ce kaza ka daga hannu tunanin shi zaka mishi wata magana ne ka mishi haka kace sai to lokaci kai tsaye haka tsaye da ka kana bayani to in aka ce kuma ka ci gaba da bayani za a ga baki ɗaya ma kamance inda yake kai kin ya ga ce ni a ina ne muke da an gane ko to wannan ba wajibi bane akan limami ba wajibi bane akan wanda haban nan ya zo mishi ya nemi izini na limami au asabahu amrun la budda lahu min al khuruj ko kuma mutumin da wani al'amari ya same shi wanda ba makawa dole ne sai ya fita daga cikin masallaci irin mutumin da alwallar shi ta warware kaga ba zai zauna ba a yi sallah da shi ba alwala dole ne ya fito daga cikin masallaci ya je ya samu ruwa ya sake alwala to ba wajibi bane akan shi an yasta azinal imama yawmul jumu'ati ya nemi izinin limami a lokacin da zai fita ranar juma'a idan yi nufin zai fita idan limami yana ba. al'imamu malika abin da ya sa ya faɗi haka saboda akwai ayar da za a ga cewa idan ka fassara ta da hakan ɗin za ta sauka innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu haƙiƙa muminai waɗanda suka yi imani da Allah da ma'aikinsa wato idan suka kasance akan wani al'amari wanda ya tattara su tare da annabi to ba sa shiriya daga wannan gurin har sai sun nemi izinin shi wanda amrun jami'un yana daga cikin al'amarin da yake tattara musulmai a guri ɗaya juma'a to idan juma'a ta tattara su saboda wani al'amari ya bujiro musu ba sa tashi su shiri in dai har annabi yana nan har sai sun nemi izinin shi to amma a yanzu wannan ayar in ka ce akan juma'a take ai za gani za ka cutar da yawa daga cikin bayin Allah in ka dora ta akan su akwai malaman da suka ce akan juma'a ta sauka amma yawanci malamai sun tafi akan cewa wannan ta tafi ta sauka ne akan abin da ya shafi asaraya wato tawagogi da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake tura su zuwa ga yaƙi amma ranar juma'a mutum idan zai fita suka ce to har zuwa tun daga zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da zamanin abubakar da zamanin umar da zamanin usman da zamanin aliyu duka hakan din ake to amma lokacin da mutane suka yawaita ko a zamanin marwan ne ko a zamanin wane ne daga wannan lokacin wata rana zo yana hutuba ya ce duk wanda saboda cewa masallaci yanzu yana da girma kuma mutane sun yawaita duk wanda wani uzuri ya kama shi ana cikin hutuba an mai uzuri ya tafi ba sai ya faɗi ba saboda a cikin faɗin akwai tsananta mai akwai takura mishi kana can wajen masallaci zaka fita zaka je ka sake alwala sai ka shigo cikin masallaci kana kakke ta mutane ka ɗaga hannu liman ya ce menene ka ce zan huta in je in yi alwala an gane ku a wani a ciki akwai ba da wahala alhamdulillah wallahu ta'ala alam